أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alhamdulillah muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin ashifa bi ta'arifi huquqil mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ashifa littafin da ke magana akan haƙoƙi da darajojin sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ana cikin bayani akan isra'i ta haƙiƙin mas'alar isra'i da mi'raji shin an yi isra'i da mi'raji cikin bacci ne kamar yadda suke fahimta ko ko an yi a farke ne da jikin annabi da ruhinsa aka yi ko ko a'a da ruhinsa aka yi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko ko a'a isra'i zuwa daga masallaci mai alfarma zuwa baitul miqdisi shine aka yi da jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma daga baitul miqdisi zuwa har inda Allah ya gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ruhi aka yi kamar yadda wasu suka faɗa to duk ya kawo maganganunsu yanzu za mu ya sai komo a cikin waɗanda suke tabbatar da isra'i dai da jikin annabi da ruhinsa aka yi gaba ki ɗaya ba magana ruhi ba ne kawai da jikinsa da ruhinsa kuma ya kazatar damuna a farki aka yi ba a cikin bacci ba ya ta kawo hujjoji sai muku kwana za ka ci ɗora ba
وفي بعض هذه الأخبار وفي بعض هذه الأخبار أتكن ساشا وأنا حديثا وأن إمام البخاري لمسلم سر يتتكى عن سن مالك فأخذ يعني جبريل بيدي فأخذ سي ملائكة جبريل يلقوا بيدي لهننا يعني هنا من جبريل فأرج بي إلى السماء فأرج بي إلى السماء سيها وهو بيدني إلى السماء دوا سماء إلى قوله ila ƙaunihi har yi zuwa zancensa da ya ce sun ma'arajabi ko urijabi aka hawa da ni ko kuma araji shi mala'ika jibrilu ya hawa da ni hatta zahartu bi mustawan hatta zahartu har na hau na ɗaukaka ga mustawan asma'u fihi sarif al ina jin ƙara zizan nan ta alƙaluman kudura alƙaluman kudura ka san alƙalami yanzu irin wanda alkalami mai tawada da ake rubutu da shi in aka rubuta musamman yana sabo ga takarda sabuwa in ka aza kana rubutu za ka je na ɗan ziza ƙi'i ɗin nan to har wannan ƙi'i ɗin sai da manzo Allah sallallahu alaihi ya ji na qalamul qudrat
wa annahu wasala ila sidratil muntaha wa annahu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wadancan riwayoyi ya isa zuwa sidratul muntaha wa annahu dakhala al jannata wa annahu hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga aljanna wa ra'a fiha ma wa ra'a wa ra'a fiha ma ya ga abin da ya ambata can hadisin cewa ya ga irin abin da yake rubuce cikin aljanna irin su la ilaha illallah Muhammad Rasulullahi sallallahu ta'ala sallam babu wata icce a cikin aljanna ganye iccen abin da yake rubuce gare shi Muhammad Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wannan daga cikin abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani kenan قال ابن عباس قال ابن عباس عبد الله بن عباس يشي رواية البخاري
هي رؤيا عين رآها صلى الله عليه وسلم هي رؤيا عين رآها صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ويأتي رآها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا رؤيا منام واتن واتن آه حبر الأمة عبد الله بن عباس ترجمان القرآن to shi ne yake cewa wannan fa gani ne na ido wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani ba wai mafarki bane na bacci ba mafarki bane na bacci ya ruya ainin za ta yake cewa manzo Allah ya ga Allah bi ainai ra'asihi da idanun nan da ke tsakiyar kansa da su ya ga Allah ba maganar bacci ba ko da idon zuciya duk an wuce a yana ganin Allah da idon zuciya tuntun ya ce afa tumaru mahu alama ya alama ya abin da yake gani ko da yaushe
وعن الحسن wa ala hasan ya karbo daga hasan basri فيه بين أنا نائم fihi a cikin sa bayna rahimun bayna muna nan Allah muna bacci في الهجر fil hijr a cikin anan hijr isma'il جاءني جبريل sai mala'ika jibril ya zai kimani وحمدني بعقبي ba ha mazani to kaji bacci ya kare ba ha mazani sai dan kirgine ne bi a kibihi da dudduge ne ya dan kirgine ne irin yadda zaka tada mai bacci فقمت fa qumtu sai na sai na tashi فجلست kaga mai tunanin cikin bacci ne to an karkada bacci an yi bye bye da bacci yanzu duk abin da zai faru nan ya karasa a kai shi to فجلست fajalastu sai na zauna فلم أرى شيئا falam arsha sai ban ga komi ba قلت لملجئي fa'urdutu ko mun kuma sai ce ba adal wato sai na koma limarja'i inda na kwanta na sai na koma da daidai gurin za a kwanta
ذكر ذلك ثلاثا aka yi haka har sau uku malaika jibril na tare annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam فقال fa بالثالثة qala sai yace bi salisati amarra ta uku فأخذ بأضدي sai malaika jibril yayi riko bi abdi da damutsana فجرني إلى باب المسجد fajarrani sai ya fito da ni ba ya jawo ni ba malaikar jibrilu ba zai yi rashin ladabi ba eh luga ne ce kawai fajarrani sai ya fito ai fa akhrajani eh akwai da yawa abin daga abin da lugar za ta ce to amma shi mahalli bai dace wannan to da ka dole sai ai tawili eh ga abin da lugar ta ce lafazin yace amma ba zai yi a fassara shi ba wane shi
فإذا بدابة in sai in diba in diba sai ga wata dabba a kofar masallaci
وذكر خبر البراق wa zakara sai an baci khabaran buraki labarin wannan burakar ga yadda kalarta take ga irin saurinta inda duk idon ta ya kai nan take inda duk idon ta ya culla da gani nan take aje kowatansa duka zai khabaran buraki ba shi aka wuto ba
وعن أم هاني وعن أم هاني أن تقول لك أم هاني وعن أم هاني يقوصنا عليتي يقوصنا عليتي صحابي ياتي من جرمة ماذا الله صلى الله عليه وسلم من جرمة ماتا أم هاني ما don haka أصيب manzo Allah ke ce mata duk wanda kika ba amana ummu hani ta zauna eh amana yace faqad ajarna man ajarti ya ummu hani eh ta zo ta ce na ba wa na amana amma na ga sai na alena mai wani gani gani na son ya kashe shi kafiri ne ita ta ba shi amana a matsayin ta matsayin da take da shi ta ba shi amana bin ba mai ta ba shi sai ta ga sai na alena mai gani gani to shine ta kawo ƙara wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka manzo Allah ya ce faqad ajarna man ajarti ya ummu hayy duk wanda kika ba amana ya ta bayi mu ma mun bashi ummu hayy ma da su da sai na da bayi
ما أسري برسول الله صلى ma الله rasul عليه bi rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam illa huwa fi baiti tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ai isra'i da shi ba sai na daki na a daki na ne daga nan ne aka isra'i da miraji da shi
تلك الليلة tilkan laylata a wannan daren da aka isra'i da miraji da shi sallal isha al-akhira ya sallaci isha'i ta ƙarshe isha al-akhira ita ce isha'i an san ana cewa magariba da isha'i a ce isha'ani ko isha'aini isha ko biyu to ita al-isha al-akhira ita ce isha'i yace to ya sallaci isha'i
ونام بيننا kuma sai ya kwana bainana cikin jama'an mu فلما a gidan mu كان kenan نعم.
Mm.
فلما كان قبيل الفجر lokacin da kafin alfijiri ya yi أحبنا a رسول الله habbana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tada mu فلما صلى الصبح falan ma sallar subha lokacin da asubahi ka rike na dusu bacci suke duk wani abu da ya faru fa ba sani ba bacci suke yi yanzu manzo Allah ya zo ya tada su sun rarraba da yawan kuma sai gashi ya tada su wa sallaina muka yi sallar asuba tare da shi قال يا أم هاني qalat ya umma hani ya umma hani لقد صليت معكم العشاء haƙiƙa mun sallaci na sallaci isha'i ta ƙarshe ma'akum tare da ku كما رأيت kama بها ya ra'aiti kamar yadda kika sani a wannan wadi na makka نعم.
eh ثم جئت بيت inda yake المقدس ta Allah bani askantu min zurriyati bi wadin gairi zizarin kwari ne wannan kwari a wannan kwari sai ana ce makka wadi ne wanda
ثم جئت بيت المقدس sannan na zai ke baitul maqdisi ko muqaddasi fa sallaitu bihi ne salla bihi a cikin baitul maqdisi ثم صليت الغداة معكم sannan الآن sai gashi na na yi asuba tare da ku yanzu فما ترون na isha'i a nan na tarbiyatul miqdasi na yau sallah na dawo kuma ne asuba tare da kamar da kuma da kuke gani وهذا بيان wa wannan bayanin wato bayani ne ko bayyinun a wajen Mhm. bayyinun wato karare yake بأنه بإذنه yi annahu cewa isra'il nan fa bi jismihi da jikinsa akai don don mamakin abin ne maza Allah ke faɗi na yi isha'i da kuna na tafi baitul miqdis na yau sallah kuma na dawo na yi asuba amma in mafarki in a mafarki ne ba abun mamaki ba bai isa mamaki ba
وعن أبي بكر wa abi bakr an karbo daga abi bakr من رواية شداد بن عوس daga riwayar shaddad ibn ausin عنه an da gare shi sallallahu ta'ala alaihi wasallam أنه ko kuma قال daga shaddadin annahu qala haqiqa ya ce للنبي صلى الله ya عليه ce وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ليلة أدري به
lo daren da aka isra'i da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama طلبتك يا رسول الله البارحة jiya na neme ka da daddare في مكانك a cikin bigiranka فلم أجدك amma na caza na laluba na bincika ban ganka ba فأجابه sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa ya ce أن جبريل عليه السلام sani dai mala'ika jibrilu alaihi salamu حملني إلى المسجد الأقصى shi ne ya ɗauke ni zuwa masallaci al'asa wanda ke nesa can baitul maqdis ka ga wannan ma bayyinun yana bayyanawa karara cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da jikinsa aka yi Isra'i da Mi'raj din nan ba ruhin sa bane kadai yake
وعن عمر رضي wa an الله umar an karbo عنه daga sayyidina Umar wa idza Allah tabbata gare shi قال kala yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yace صليت ليلة أسري بي na yi sallah daren da aka yi Isra'i da ni في مقدم المسجد a muƙaddamin masjidi wato a wani magabacin masallaci shine na ƙasa mani mai nisa ثم دخلت الصخرة sun madasarta sakarata sannan sai na hau wato a sakarata wato dakhaltu masjidan lalli ta hata sakara ke wato wani masallaci da ake da masjidu dawud alaihi salam Mm, to sai na hau sai sai na shige shi wannan masallaci da yake karkashin wato wani kadalan dutse ne
فإذا بملك قائم فإذا بملك إندي بصير ملائكة قائم tsaye معه آنية ثلاثون yana rike da wasu korai guda uku وذكر الحديث wa zakar hadisi sai ambaci hadisi din eh kamar da aka sani da ƙwariya ta giya da ta nono sauransu da to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabi nono malaika ya ce yace yace asabta fitra ka dace da fitra sunna to وهذه التصريحات ظاهرة wannan tasriha waɗannan ƙarara bayyanawa ce zahiratun wata amma bayyaniya غير مستحيلات kuma gair mustahilatin ba abun korewa bane a ce an yi tafiya da manzon Allah da jikin shi wannan ba mustahili bane balle har a buƙatu zuwa ga tawili ai inda ba shi lafazi ba mustahili bane ɗaukar shi ala zahiri ba mustahili bane to ba ma buƙatar tawili inda kaji ana magana a buƙatu zuwa ga tawili in ɗaukar shi ala zahiri biyar mustahili to فتهمل على ظاهرها a don haka sai a ɗauke shi ala zahiri a zahiri haka bisa zahirin waɗannan lafuzar cewa subhanallazi asra bi abdihi bi abdihi din ba bi ruhi abdihi ba bi ruhi abdihi tawili ne
وعن أبي ذر وعن ابي ذر عن كرود ابو ذر الجفاري رضي الله عنه اشكي حديث البخاري ومسلم سكرويته أنه صلى عنه الله عليه دغ وسلم الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم فريد سقف بيتي annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an kurme sakafin rufin baiti daki na وأنا بمكة wa ana bi makkata a lokacin ina makka kaga فنزلت kenan wannan magana manzo Allah na bada labari ne a lokacin da yake Madina yana bada labarin abin da ya wakana shekarun baya lokacin yana makka wa ana bi makka ina makka
فنزل جبريل sai mala'ika jibril ya shigo daga inda ruhin dakin ya kurme sai ko ya shigo tunan makka وشرح صدري fashar sai ya shahi sadri waton kirjina
ثم غسله بماء sun ذنب makasarar wutar na yankin shi bi ma'a da zuwa da ruwan zanzan ila kan kisa ta hanyar zuwa ƙarshen kisan nan hanyar zuwa ƙarshen kisan nan don haka sai zama waton waton shi shakku sanni kamar da malamai suke faɗi an yi shi ba su ɗaya bane an yi shi lokacin da manzala sassan yake wajen halimatu sa'adiyya an yi shi bayan ya dawo ya tasa na biyu kenan an sake yin wani daren da aka aiko shi na uku kenan an sake yin wani daren da za a yi isra'i da miraji da shi eh shi ne ci alamiya shi ke cewa shakkahu sun ma shakkahu sun ma aizar shakkahu ba da hazari ko ba da shakkahu shakkahu sun ma shakkahu sun ma aizar ba da hazari shakkahu binti hali agan sau uku aka yi ba sau hudu ba kaga kawai na wajen halibatu sa'adiyya da na daren aiko shi da na daren isra'ila mai araji to amma duka fa- duka babu wata kazanta da aka fitar daga cikin maza Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tsagawar duka sai dai a kimsa ƙarin haske nuri imani yaƙini ma'rifa da sirrin da ke tsakanin Allah da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda manzo Allah zai iya ganin Allah lafiya na ba abin da ya faru lafiya na ba abin da ya faru to shi ne haka yace mustakhraj al-imlaq min qalbihi akhar walakinnahum zaduhu duhuran ala duhur babu wata kazanta da mala'iku ba suka fitar daga zuciyar manzo Allah don Allah bai halicci zuciya bai halicci kazanta tare da manzo Allah ba walakin na zadu duhuran ala tuhun tsarki ne kan tsarki aka kara da haske to ثم أخذ بيدي sun ma san sannan ya riko biyadi da hannuna فعرج بي fa'araje a hawa bidani وعن أنس wa rana sun an karbo daga anas ibn malik أوتيت أوتيت
utitu an zai keman فانطلقوا بي إلى زمزم sai suka tafi da ni zuwa rijiyar zamzam وشرح عن صدري Eh, sai suka yaye watan kirjina
وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن ابي هريره عن كربو دغ ابي هريره يدا الله ثبت غريشي
لقد رأيتني في الحجر
الله اكبر هذا شيء كاوش يجي شق صدره وقلبه ووضع في- شق صدره وقلبه ووضع فيه نور النور ليقوى على العروج ومشاهدة الملكوت وأجانبه ليقوى على العروج أبدا الله موسى بيسامو بني شيني الله يبا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan Musa anan kasan amma Allah na tajalli ga dutse falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakan wa kharra Musa sadika to saboda kada a samu irin annabi Musa sai aka kimsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sirrin da zai iya daukar dukkan abin da zai gani da abin da zai mushahada mushahada shi kuma matsayin ba ɗaya bane shi shine farkon tajallin Allah بروز تجلي الذات أول أبدا
وعن أبي هريرة وعن أبي هريرة أن تقول لك أبي هريرة رضي الله عنه يدى الله ثبت قريشي لقد رأيتني في الحجر نادن في الهجر أتكين هجرو wa quraishun tas'aluni a lokacin ƙuraishawa suna tambaya ta an an masaraya nasara ya dangane da tafiya ta mm, tafiyar dare na Mm.
fasalani an ashaya'a sun tambaye ni abubuwa lam usbitha wanda ban tabbatar da su ban iya kawo su ga yadda suke in tantance ga yadda suke tun shi manzo Allah ba kallo ne na gine-gine kai shi ba su ko gine-gine suke tambaya shi ko ayatul lahi suka kai shi don haka ayatul lahi yake da su ba gine-gine ba eh don haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ce bangon gabas da mi da menene yake da shi tunda ka ce ka tafi haka aka dauko da suke masanan baitul miqdis kwararru sai suna tambayar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam to sai Allah ya dauko mashi to gabe ka gurubtu karban ma gurubtu misla sai na damu irin damuwar da ban taba yin irin ta ba ana tambaya ta ban ba da amsa ba ko ko gudun a tambaye ni ban ba da amsa ba sai na damu saboda mi saboda da zara annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba da amsa ba su za su halaka shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai rashin ba da amsa bane damuwar shi halakar waɗanda za su halaka ta rashin ba da amsa da masu ɗan ƙaramin imani wanda bai ƙwari ba za a rasa su da waɗanda su kuma dama can ba su samu imanin ba za su ƙara nisa da shi ce ba mun faɗa muku ba ba mun faɗa muku ba gashi gashi To wannan abin ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi damu ya damu ya damu ya damu ya shiga damuwa ya kunci
farfa'ahu Allahu li nan take ba da ɓata lokaci ba ba da daɗewa ba da haka ya kawo fa farafa abun labuni nan take sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗauka ko baitul miqdasin gaba ɗaya a yi mai gaba ɗaya anzur ilayhi ba a yi mai gaba ɗaya ba a aiko mala'ika jibril a ce to in sun tambaye ka kaza ka ce kaza Mm. a ɗauko shi baitul miqdasin gaba ɗaya can sai ya tafi dab da manzo Allah ana tambaya na ba da amsa kawai
anzur ilayhi anzur ilaihi ina kallo ina ba da amsa ina kallo ina ba da amsa eh bango kaza a ce ce kaza ne sai wanda ya kalli wannan ce haka ko yake haka yake ha to tambayoyin da suka yi ko ka ta baitul maqdis sau kaza wa ka kwankwance waɗannan tambayoyi da suka yi da amsoshin nan zai yi wuya kuma za Allah sallallahu bai taba zuwa ba sai ran nan suka tabbatar da lalle ya sai dan wannan amsoshi sai wanda ya sai
wa nahawu wani abu haka misali wannan an jabir daga jabir abdullahi duk wannan ke tabbatar da da jikinsa ba kai radiyallahu ta'ala yace an jabir daga jabir radiyallahu anhu
wa qadar wa umar bin al-khattab wa qadara hadith umar bin al-khattab ya rawaito fi hadith al-isra a cikin hadisin isra'i dai anhu sallallahu annahu daga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama annahu qala annahu hadith shi qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ko ko ko annahu qala haƙiƙa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ثم رجعت إلى خديجة sannan na dawo ila Khadija zuwa ga ummul mu'minin Khadija radiyallahu ta'ala anha ما تحول عن جانبها wa ma tahawwalat an janibaha gefen da take kwance ko gyara kwancin bata yi bata canza sashi الله an tafi an yi duk abin da za a an dawo
فصل Hazzo rabbi ba insha Allah في إبطال هجج من قال أنه نوم
a cikin ruguza hujjojin wanda ya ce Isra'i da Miraji cikin bacci akai to cikin ruguza hujjojin sai an kawo hujjojin ɗaya bayan ɗaya sannan a kawo wata hujjar ta ruguza wannan hujja dan da hujja ake ruguza hujja eh haka Imam Suyuti ya ce ya ce alhamdulillah na san yadda ake kafa hujja kan bayanin iyayen ma'aiki ne da ta yi zafi ta yi zafi ya ce in ya ce duk abin da an matsayi mun kai inda kai ilimi ne mun san yadda ake kafa hujja a nema mata gindin zama kuma mun san yadda ake rubuta hujja komi ake ganin taka mu sa wata hujjar burusa ta ce hadisin iyaye annabi sallallahu alaihi wasallam suna wata bai tabbata ko ka ma musu kai ka san da ji damuwa ce ta sai eh Hmm.
اهتجوا بقوله تعالى idan ju sun kafa hujja bi qawlihi ta'ala sun san sama daukakin sarki وما جعلنا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس بمسني رؤيا فركن لم كنونا وكبسيد إذا مجربا فتنة للناس كمتالي فسماها رؤيا يا أم بشيت رؤيا رؤيا قلنا قلنا مكتشي قوله سبحان الذي أسرى بعبده قوله دمنشنس سبحان الذي أسرى بعبده يرده لأنه لا يقال في النوم أسرى Eh, domin ba a cewa a cikin bacci asara to wannan subhanan lazi asara to in dai cikin bacci ne ba a cewa asara Eh, ba a cewa asara Eh, in cikin bacci ne ba za a ce asara ba
وقوله فتنة للناس to kuma cewa fitnatan linnas cewa allati aryaka illa fitnatan linnas to fitnatan linnas ma shi ma يؤيد أنها رؤيا عين yu'ayyidu yana tabbatar da annaha cewa ita ru'ya ru'ya ce ta ainin ido ba ru'ya ce ta mafarki ba shine ma da Allah ru'ya ba mu sanya ganin nan da muka nuna maka ba illa fitnatan linnas su kuma suka ce a ru'ya mafarki wanda muka nuna maka to kowanne yana da fuskar shi in ma dauki mafarkin ne to kwata kwata ma ba maganar Isra'ila Miraji ce maganar za a shiga Makka ce alkawari za a shiga makka maza Allah ya ce Allah ya nuna mai zai shiga makka to to kaga da aka zo ba a shigan baya aka yi illa fitnatul linnas sai aka samu matsala ce ka ce za da tulkulun al masjid al masjid al haram insha Allah amin muhallikin ru'usakum wa muqassirin hayya da ce to ya aka yi haka to sai fitnatul linnas ta faru ba ma magana Isra'il da Mi'raj ba ce. to an dauka shi din ne to ai fitnatul linnas ya tabbatar da ru'yar nan ru'ya ayi e gani ne na ido kuma a farke
وإسراء بشخص kuma isra'un tafiya ce bi shakhsin da jiki ba da ruhi ba إذ ليس في الحلم فتنة is don babu wata fitina da za a samu cikin mafarki yanzu in ka tara abokan zaman ka kace je na yi mafarkin na tafi makka yace ba mai ce ma a ƙarya ce ha abu ya zama rigima ha a yi ta- a yi ta kaddama a ta da jiyoyi duk ba wannan yace a ai lalle an saba haka da mulki ba
ولا يكذب a san da mutum bai taɓa zuwa ba sai mulki ya ce ba a mamaki wala yadhabu bihi ahadun ba a ayyata kowa bihi dan ya ce ya mafarki لأن كل أحد يرى مثل ذلك في منامه domin kowa na iya ganin haka a cikin baccinsa من الكون min alkauna cikin kaunuki sa'atin wahida a cikin dan sa'a guda baccin minti goma sha biyar in yi nauyi cikin ana yau na wani ba wai bai bukatar sai an yi wani abu amma ka ji ana magana cikin awi an yi ishari an ta haɓe jimiddas an dawo ba a yi asuba ba ana ganin watan abin nan ɗin awoyin ba su da yawa don haka ba ya ce lailan su halabi asra bi abdihi lailan ai wasu awoyi daga dare wasu ƴan awoyi daga dare ba wai daren awon daren gaba ɗaya ba a lailan wasu awoyi juz'an min al-layl kenan to في أقدار متباينة fi aqdarin an sa ganin haka fi aqdarin a yankuna wanda suke mutabayina waɗanda suke nesa da juna wanda ke nan Afirka yana iya mafarki ya kai China in ko da jirgi za a taya jirgi ba sai an yi awa goma sha takwas awa goma sha takwas da Allah in bacci kamar farke ne baccin awa nawa zai yi sannan ya gafe China ta tsira sai ya bacci awa talatin sannan ya gafe China to cikin minti goma sha biyu mutum na iya mafarki ya kai China kaga kenan bacci da bayan yake
ألا أن المفسرين قد اختلفوا في هذه ala an mufassiri ne ce tare da cewa malaman tafsiri sun yi sabani fiya da aya cikin wannan aya وذهب بعضهم sashen su sun tafi إلى أنها نزلت في في قضية الهديبية kwata kwata ma ba ma maganar Isra'i da Miraji ba ce kan aliyar sulhul hudaybiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo daga Madina zai zo yi umra kafiran Makka suka ce ba za a yi umra ba ba za a su bari a shiga ba daga ƙarshe aka buge da sulhi aka yi sulhi to wannan ne kan wannan ƙadiyyar ce shi kuma na sassan an nuna masa za a shiga an nuna masa za a shiga kuma ya faɗi ce ga yadda ya fassara mafarki eh lalle za mu shiga
وما وقع في نفوس الناس من ذلك da abin da ya auku a rayukan mutane min zalika na wannan
وقيل غير هذا Eh, domin wasu manya ne amma fa sai da wannan al'amari ya su girgiza su sai da ina ya ta Allah ta dawo da su kayan ce shin wai umaru manzo Allah ya ce bana yace bai ce bana ba shi da kanshi sun koyar da kai ce subhanallahi kuma yana tuba ce wallahi manzo Allah bai ce bana ba ya ce da za a shi ku shi da mu kare don haka muna nan muna sauraren tabbatuwan maganar manzo Allah da cewa za a shiga da alƙawarin da Allah ya masa za a shiga za a shiga yace amma ya ce bana shi da kanshi ya ce a bai ce ba Allahu akbar وقيل غير هذا wa qila ghayru hadha wa qila kuma yi wata fasara ghayru hadha wata fasara daban ko kuma wani sababin nuzulin daban cewa tana da wani sababin nuzuli ba wannan ba kaga a- adalci kenan Eh.
وأما قوله واما قولهم اما زنتنسو أنه قد سماها في الحديث مناما annahu hadith cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam samma ya ambace ta cikin hadisi manaman manaman
وقوله في حديث آخر da da kuma fadarsa a cikin wani hadisi bainan na'im wal yaqzani ina tsakanin mai barci da wanda yake farke وقوله أيضا wa qawluhu to duk zai tattara su ga baki daya sai a ba su hukunci guda wa qawluhu aidan huwa na'imun وقوله ثم استيقظت da kuma zancensa sun matsaye ƙartu فلا حجة فيه to duk masu ganin hujja ce na cewa an yi isra'ila miraji cikin bacci da ce to fala hujjata su tashi wannan ba hujja bace fala hujjata bi ba hujja cikin shi إذ قد يحتمل أن أول وصول الملك domin zai iya yiwa ran farkon zuwan mala'ikan ilaihi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa na'imun alhal a lokacin manzo Allah da bacci lokacin da ya zo manzo Allah da bacci أو أول حمله ko kuma farkon ɗaukar sadi yana bacci